الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الحميس شاشدة قوة جمادة الأولى shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da 30 ga watan 11 shekara ta 2023 miladiya muna zama na 17 a cikin wannan littafi mai albarka littafin riyadu salihin na imamu annawawi rahimahullahu ta'ala muna babu tauba babin da ke magana akan muhimmancin tuba ga dan musulmi za mu tashi hadisin abdullahi ibn kab ibn malik hadisi na 21 a cikin riyadu salihin وعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب, كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عددا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأن فأنا إليها أسعر فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقض شيئا وأقول في نفسي أنا قادر وطفقت أغدو ولكن أتجهز معه فأرجع ولم أقض شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا فلم يزل يتمادى بي حتى أسرأوا وتفارط الغزو فحممت أن أرتهل فأدركهم فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر لي ذلك ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموسا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعلك أبو بن مالك فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبيض مبيضا يزول به السراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بساء التمر حين لمزه المنافقون قال كأب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أطل قادما راح زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعا وثمانين رجلا فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بأدر لقد أعطيت جدلا ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك عني علي وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إلا تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله تعالى والله ما كان لي من أذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك wannan hadisin hadisi ne mai dau amma dai mun dan rage masa tsawo mun karanta shi da yawa malam yace daga daga Ka'ab ibn Malik daga Abdullahi ibn Ka'ab ibn Malik Ka'ab al-Ansari as-Sulami kenan وكان قائد كعب بن مالك شي عبد الله دان كعب دان gidan كعب بن مالك shine jagoran babansa makaho ne yana rike masa sanda kamar yadda aka san duk inda makaho yake yakan nemi jagora ya rike masa sanda ya kai shi inda zai je shi wannan da saboda albarkarsa shi yake rike sandar ubansa kamar uba ne makance sai ya zama ɗansa shi ne yake masa jagora to shi wannan shi yake rike baban shi a cikin 'ya'yansa gaba ɗaya min banihi 'ya'yan suna da yawa akwai abdullahi wannan kenan akwai abdurrahman akwai ubaidullahi a gida akan sa abdullahi akan iya sa ubaidullahi duk da duk sunan iri ɗaya ne amma ɗayan akwai tasrir ubaidu kaman ka ce walad ka ce wulaidu to wannan abdullahi shi kuma Allah sai sa masa tausayin mahaifin shi ya ga babansa ya makance kawai sai ya ce ni kuma duk inda za ka je ni zan kai ka da sandarka idan wannan yana nuna mana wani abu yana nuna mana ya kamata ɗaya rinka jin ƙayin ubansa lokacin da gajiya ta samu uban ko ciwo ko larurar rayuwa ko matsala duk inda ɗa yake inda ya haihu cikakken ɗa to bai kamata ya cozarta uban shi ba kuma kai ya kamata ka nuna kishinka akan mahaifinka ma yau matsalar da ake fuskanta ita ce wallahi uba malam zai zo ba lafiya bai da kafa ko bai da ido zai je masallacin juma'a ya ta laluman waye a cikin ɗansa zai kai shi masallacin juma'a sai ya yi da gaske sai da rarrashi sai da lallami kullum ina faɗa ina maimaitawa irin tarbiyya da soyayya da ƙauna da muke nuna wa 'ya'yanmu su in sun girma ba sa nuna mana ka duba yadda uba zai kare a kan ɗanshi ita wahala ka biya mai kuɗin makaranta ka ɗauki nauyin asibitin shi cinsa da shansa tun yana cikin cikin mahaifiyarsa kake masa hidima amma yaron nan malam ya zo ya girma ya samu rufin asiri ya iya share wata guda bai iya buga waya ya kira ka ya gaishe ka ba watakila aiki yake a wata jiha ko wani uzuri ya kai shi wani wuri kai wani ma kuna gari ɗaya yana waccar unguwar kana waccar unguwar wallahi zai iya share wata uku ba ku haɗu ba kaɗan daga 'ya'yan wannan zamanin kenan ai baka ma gan shi ba ballantana ka nemi taimakonsa galibinsu akan matansu suke karewa kuma ka ji da kyau waɗannan 'ya'yan da suke gabanka kake wahala da bautuwa a kansu in ba kayi da gaske ba wallahi matar da zai aura sai ta fi ka cin moriyarsa kawai sai dai mu yi don Allah kawai to shi yasa ni ban taɓa ganin laifin uban da ya lazumta wa 'ya'yansa suke masa hidima ba raba musu aiki kawai wani ya ce wallahi ba zan wahala a kanku kuna ƙanana kuna jarirai sannan yanzu bayan kun girma in ci gaba da wahala a kanku ba duk wanda yake ɗaukan albashi to ina da kaso a cikin albashinsa na dole na tilas na ce gaisuwa gare ka da cijon arziki kwarai kuwa ya ce ba zan ci gaba da kulawa da ku in kula da uwarku ba har yanzu in kula da ƙannanku ba a biya wa yara kuɗin makaranta kawai ni yanzu ban da wani aiki in banda ku nemo min kilishi lafiyayye da kaza gashashiya da madara mai sanyi ku rinka bani ina ina nadewa saboda abinda na zubar a da saboda ku wani abu ne mai kyau wallahi idan yaro ya fara girma ya fara samu loda masa kannansa ka ce kai za ka rinka musu ɗinkin sallah babu wallahi albashi na ka ce kai zan ɓata maka rai ka rinka musu ɗinkin sallah ko da kana da hali ko ya masa hidima wa ƙannan shi kafin ka mutu in ba haka ba wallahi Allah ɗaya yake za ka iya faɗuwa ka mutu manyan 'ya'yanka su tozartar da ƙannansu daman yawancin yanzu iyaye fa da yawa yawan iyaye ma ba sa sa tsammani akan wai ɗana ya girma ya yi wani abu ya amfanar da ni an fi sa tsammani akan ‘ya'ya mata in gaya muku gaskiya wallahi sai ka fi cin moriyar ‘yarka mace in ba sa'a ba akan ɗa namiji ai tun da ya shiga jami'a kuka raba gari da shi tsakaninka da shi in kuɗinsa ya ƙare cefanansa ya ƙare ko school fees wani uba ya ce min ya ce abin mamaki malam na yi wa ɗana biza na tura shi ƙasar waje can ƙasar turawa na gama musu duk hidima miliyoyin kuɗi na kashe masa ya ce amma wallahi yaron nan wai wani abu ya faru wai yana wai fushi yake da ni na ce ka rabu da shi in school fees ɗinsa ya ƙare zai neme ka ai har uban yake aika masa a gaya masa ya haƙuri in wani abu ya mai kuma hakan aka yi kuma baya kula shi lokacin da kuɗin makarantarsa ya ƙare sai ya mai text message lokaci ya yi na biyan kuɗin makaranta daga nan bai ƙara yi masa magana ba kaɗan daga cikin aikin yaran wannan zamani kenan so don Allah ku kula da iyayenku kada zamani ya ɗauke ku ku tozartar da iyayenku mazansu ko matansu ya mace kam Allah ya sa albarka duk wanda Allah ya ba shi ‘ya'ya mata kun dai su ake ƙi ko to Allah sai ta fi maka hidima illarsu kawai su yawancinsu ba sa samun kuɗi a ƙarƙashin wasu suke amma in Allah ya taimake ka yarka ta auri wani gwamna mai bayarwa ko wani babban sanata mai saki ko wani dan majalisa ko wani dan kasuwa mai sakin al'amura to za ka san cewa yarka ta auri mai hali amma kai kuma ɗanka in ya zama mai hali wata ta aure shi to a lokacin za ka san mai talauci ga ɗanka yana da hali amma inuwar giginya ne na nesa ka shaki ‘ya'ya ku ji tsoron Allah, ‘ya'ya ku kula da iyayenku, ‘ya'ya ku taimaki iyayenku. Ga dai wannan Abdullahi ɗan Ka'abu ɗan Maliku ya kashe aikinsa gaba ɗaya kawai raka ubansa yake kuma ba fa bara suke zuwa ba. Kawai in dai uban zai je wani guri kawai sai ɗauke shi raka shi. Akwai Abdurrahman, akwai Ubaidullahi, akwai sauransu. Ya ce, Sami'itu Ka'abu bin Malikin ya ce na ji babana kenan ka'abu dan malik yana faɗa shi wannan ka'abu dan malik ya halarci a al'aqaba da sauran yaƙuƙuka gaba ɗaya amma bai je yaƙin badar ba bai je yaƙin tabuka ba an yi masa rauni a yaƙin ohud abu mamaki malam da aka irga raunin da aka yi mai na tsabar suka da takwabi sai da aka soke shi da takwabi waje guda goma sha ɗaya shi kaɗai can sukan takwabi can sukan takwabi sun yi sun yi su kashe yaƙi mutuwa shi kaɗai haka ya zo ta jinya bayan an dawo daga ohud kabu ɗan malik kenan ya je yaƙin ohud saura ƙiris a kashe shi amma dai ba a kashe shi ba ya dawo da ciwo guda goma sha ɗaya yana cikin mawaka da suka iya waka sosai shu'ara'un nabi almujahidina bi alsinatihim wa aidihim mawakan annabi ma'ana mai mai da martani ga kafirai in sun yi waka sun zagi annabi yana da fasaha wannan mutumin yana cikin masu jihadi da harshensu da kuma takwabinsu da hannunsu gaba daya daman mawakan su aikinsu kafirai kasan larabawa suna zambo da waka in mawaki ya kai kwarewa wajen waka to a cikin waka yakan iya zaginka to sai Allah ya hore wa annabi wasu mawaka da su ma sun iya amma waka ta musulunci suke yi to a cikinsu akwai ka'abu dan malik yana yi wa annabi aiki sosai yana jihadi da bakinsa da hassanu ibn sabit da abdullahi bin rawaha waɗannan dukan sun ba da gudunmawa ga manzan Allah sallallahu alaihi sallama da bakinsu da kuma hannunsu wannan kabu dan malik ya yi rawaito hadisai daga manzan Allah sallallahu sun kai hadisai tamanin shi kadai ɗansa yake cewa naji yana faɗa yi haddisu bi hadisihi ko yi haddisu hadisahu حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تنسخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان النبي سامزوها ياكي با بيبي النبي ياكي با في غزوة تبوك أياكين تبوكا yanzu nan dan yake ba da labarin baban yanzu baban nake muku magana kabu dan malik nake faɗa bai je yakin tabuka ba to shine yake faɗan bala'in da ya same shi kurin dan bai je yakin tabuka ba a yakin tabuka an yi yakin ne a shekara ta tara bayan hijiran manzon Allah daga makka zuwa madina yakin khaibar ghazwatu khaibar shekara ta bakwai yakin tabuka shekara ta tara bayan annabi ya dawo madina um, shi yakin tabuka ba a yi yakin ba ba a gwabza ba ba a haɗu ba amma an je wurin yakin aka tarar da kafirai sun gudu da haka wannan makaho da yake shera waƙa yana bayanin yakin tabuka yana sa mutane kuka to duk bayanan nan da yake faɗa gaskiya ba haka bane wani ya ɗauko takobi wani ya yi kaza ga Ali bin Abi Talib ana shirya shi gashinsa yana yayyanka hannun mutane takobinsa in ya walƙata shi sai ƙarshen duniya an gano ƙyallensa wani Allah ya saka masa da alkhairi wannan dan makaho amma ya zuba ƙarya da yawa a cikin maganganunsa Allah ya fi masa yakin tabuka ba a yi ba amma an je aka tarar sun gudu don haka ba a fafata ba kuma za ku ji abin da ya faru wannan ya kamata mu rike shi a matsayin a ilimi kuma fa'ida to wannan kenan an ce wurin tabuka ne saboda an ga wasu daga cikin mutane cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi sallama a suna zuwa wani ruwa a tabukan suna shigar da kore shine yabu kuna suna shigar da ƙwariya ko wani abun ɗiban ruwa a cikin wani ido na ruwa sai su yi ta kaɗa shi kamar za ka ɗebi ruwa ka share ka share ka share ka karkada sai ka ɗebo shi to akwai wani idon ruwa a tabuka ɗin ina muku bayani akan dalilin sawa wurin sunan tabuka mutane ne suke zuwa da ƙoransu a idan wani ruwa da yake bulbula sai su yi ta kaɗa ruwan suna ɗiba su fitar da ruwa daga gurin to shine ake ce da gurin tabuka ƙala ka abu ya ce lam a takhallaf an rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu tunda nake ban taba kin zuwa wani yaki da annabi ya je ba ni ban taba yi ba duk yakin da annabi zai je da ni za a je dan fa a nuna ma jarumi ne ba matsoraci bane amma dai a nan kam an samu matsala bai je ba to nawa ne yakukan da annabi ya fita gaba daya yaki 27 ne duka yakin da manzon Allah ya fita wanda ya je da kanshi yaki nawa 27 an ce a ciki akwai wanda shine ya zama kwamanda guda tara a ciki shine kwamanda wasu kuma ya nada wasu kaman a badar shine kwamanda a uhud ma shine kwamanda a ghazwatul muraysiya shi ma shi ne kwamanda handak yakin gwalalo al'ahzab bani ƙuraiza shi ma shi ne kwamanda yakin khaibar shi ma shi ne kwamanda fathu makka shi ma shi ne kwamanda idan mun ce an buɗe makka ne da ƙarfin tuwo da yaƙi wasu kuma suka ce an buɗe ta ne da sulhu ɗa'if an je yaƙi shi ma shi ne kwamanda banu nadir wasu sun ce annabi ya yi yaƙi da kansa a yaƙin banu nadir akwai kuma saraya in an ce saraya jam'i ne na sariya yaƙin da annabi ya aika ya tura shi bai je ba ya aika wasu ya ce ku je guda arba'in ne da bakwai wanda ije 27 wanda ya aika zuruf ya sa wani dalili ya tura mutum 100 can wani ya tura mutum 15 can in ba ku da yawa wani lokacin ya tura mutum 50 to guda 40 ne da tara ya aika aka ce ka'abu ya ce duk yankukukan nan da annabi ya je na je illa fi ghazwati tabuk yakin tabukan nan ne kawai ban samu naje ba ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati badr yace to kuma duk badr ma gaskiya ban samu naje ba ita badar sunan wani gari ne ai badar din har yanzu garin yana nan a can ne aka yi aka yi yakin akwai wani da ake ce da shi badar ibn makhlad ibn nadir ibn kinana shi ya zauna a garin ne sai ake ce da shi badar akan ce badar ibn al-haris shi kuma wannan shi ne tona rijiyar akwai rijiya a badar wasu sun ce a badar ɗin ba sunan gari ba ne sunan rijiyar ne badar ɗin duk dai wannan maganganu ne na malamai allah musu rahama um, ya ce bai samu zuwa ba a walam yi atib ahadan ta kallafa anhu ya ce to damun badar ba wanda aka zarga don bai je yakin badar ba shi yakin badar yana cikin yakukan da duk wanda ma bai je ba ba a ce me yasa bai je ba saboda dalilin da ya ce zai faɗa shi ne إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون حير قريش أصلي ياكم بدر ما أنت في ياكم بني أن فتني النبي رشيد مسلمي صلى الله عليه وسلم suka fita don su taro karabka matafiya mahaya na ƙurayshawa an tafi a tare su ne a hanya tun da kaga zuwa ne a taro waɗannan mutane kaga ba sai kowa ya je ba da an hura kuge na aje yaƙi ne in mutum bai je ba sai a zarge shi to amma nan an tafi ne a taryo wato ainihin wato raƙuma da ƙuresha suka lodo musu kayan abinci shine iyir saboda abu sufyan ya kasance tare da mahaya mutum talatin raƙuma talatin akwai amur bin as a cikinsu to manzo Allah ya ce mu je mu rutsa su a can suka taho da dukiya mai yawa da dabbobi da nuna isa da ji ashe abu sufyan shi kuma ya yi shiri na rashin kirki a ƙarar da annabi da shi da sahabbansa labari ya zo wanzu Allah fato kaji fa abinda kai ga niyyarka su kuma ga abinda suke tafa da shi wanzu Allah ya ce to ba komai mu je mu tsare su a hanya aka zo aka tafi hatta jama Allahu ta'ala bainahum wa bain aduwwihim Ka'abu dan Malik yace har sai da Allah ya hada tsakanin sahabbai da su da makiyansu cikin kafiran Qurayshawa ala ghairi mi'adin ba tare da an kulla wani alƙawari na wa'adi cewa za a hada wannan rana ba Ka'abu yace wa laqad shahidtu ma'a Rasulullahi sallallahu alaihi lailatul aqaba haqiqa na halatta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a daren al-aqaba daren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa mutanen Madina mubaya'a alal Islam akan su musulunci sannan yayi musu suka yi mai mubaya'a cewa za su taimake shi za kuma su agaza masa a bai'atul aqaba kenan bai'atul aqaba ita ce al aqaba can al aqaba wajen mina shi yasa ake cewa da wannan dutse da ake jifansa a ranar sallah babban dutse da ake jifa jamratul aqaba kaji jamratul aqaba kuma da bai'atul aqaba to a inda aka yi wannan mubaya'an a shine wato wato a al'aqaba din kusa da wannan jamra din jamratu al'aqaba bai'atul aqaba din wannan mubayan sau biyu ne aka yi kamar yadda ya zo a riwaya a shekara ta farko mutum goma sha biyu a shekara ta biyu kuma mutum saba'in kaga an samu karuwa kenan dukkansu daga cikin mutanen madina akwai wani masallaci a kusa da wurin a kusa da akaba din da aka sun tsaya a wannan wuri hina tawasaqna alal islam a lokacin da tawasaqna ai tabayana muka yi mubaya'a ga annabi akan musulunci malam kaji yadda ake da zuwa ake a samu annabi a ce ga munan muna cappa mun miƙa wuya mun sallama mun yadda ya rasulullahi duk inda za ka je da mu ka je da mu akan musulunci ba gudu ba ja da baya shine hina tawasaqna ay tabaya'na alal wato islam suka yi kuma alkawari kuma suka rike almisaq توافقنا تبايعنا وأخذ بعضنا بعضا الميثاق أو رواية توافقنا كو تواثقنا كو توافقنا يتي وما أحب أن لي بها مشهد بدر yace ai wannan mubaya'ar da muka je muka mika cappa da nuna amintuwar mu da yaddar mu da annabi da musulunci ni gwandamin wannan ma akan yakin badar ni na fi son ambace ni na je wannan mubaya'an akan ma a ce na je yakin badar saboda muhimmancin wannan cappa wato ainihin da aka yi mana gwanda masa lailatul aqaba akan wato yakin badar shi yana nuna cewa shi kam alhamdulillah duk da bai je yakin badar ba shi yana ga wannan ma ya wadatar masa saboda yana ganin lailatul aqaba din nan kanat afdal min badar ta fi yakin badar shi a wajensa saboda an yi ta ne kafin a hijira a koma madina a lokacin musulmi kaɗan ne kuma musulunci da'if musulunci yana da rauni ya ce to mu muna cikin musulmi kaɗan ɗin ba yanzu daga baya da aka shiga musulunci aka yi yawa ba lokacin da musulunci yake da wahala a lokacin tawasakna ko tawafakna ko tabaya'ana ko ta'ahadna alal islami da aka yana ganin da aka zo yakin badar ma ai an shiga musulunci su a farkon fafatawa da su aka buga yace wa in kanat badaru azkara fin nasi minha duk da cewa yaƙin badar azkar ashar azkar ana ana nufin ashar mana duk da cewa yaƙin badar ya fi shahara a cikin mutane wajen ambato fi nas minha wa kana min khabari hina takhallaftu labari na shine lokacin da ban je yakin tabuka din nan ba fi ghazwati tabu kenan abin da ya faru a gare ni um, lam akun qattu aqwa wala aisara minni jama'a ina so in gaya muku yana ba da labari ban taba samun ƙarfi ban taba samun aisar yalwa wato ina da ƙarfi na ba talauci ga yalwar arziki ga lafiya ta gangan jiki haba wato shi a lokacin yana gaba ma wanda ya fi shi ƙarfi hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwa yayin da na bin annabi a lokacin wannan yaƙi wallahi ma jama'atu qablaha rahilataini qattu kai wallahi kafin a tafi yakin tabuka kai ban ma taɓa samun abin hawa guda biyu a duniya ba sai da aka zo za a je yakin tabuka kafin yakin tabuka ban da abin hawa biyu wai don ya nuna ma bai da wani uzuri fa na kin zuwa yakin nan in abin hawa ne ba ma ɗaya yake da shi ba biyu yake da shi hatta jama'atu a fitil kalgazwati sai da na haɗa wannan abin hawa a wannan lokaci a wannan yaƙi mata yana nufin in ƙarfi ne akwai ƙarfi walam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha manzon Allah bai taba nufin tafiya wani yaƙi ba a ɗabi'arsa illa warra bi ghairiha face sai yayi tauriya kamar yaya face annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya badda sau shine warra bi ghairiha au hama kenan shine warra misali idan zai yi tafiya zai je sokoto ne kaga ta nan hanyar zai bi wannan hanyar ta gwarzo duk wanda zai tafi sokoto daga kano kaga sai ya bi ta gaban jami'ar bayero new site ya wuce a nan zai je gwarzo ya bi hanya ya tafi amma abin mamaki idan annabi zai je sokoto zai je yaƙi to ba nan yake bi ba a gari a idan mutane sai a ga ya kama hanyar mariri munafukai za su yi ta ƙullawa a ai can yayi ai can yayi to daman su suna kewaye ne ai kewaye suke sai su gaya wa abokanan gabansu a yi kewaye a tsare shi a datse shi suna auna lokaci malam suna auna tafiyar dabba sai su ce in akan dabba yake raƙumi duk saurinsa yanzu bai iso wuri kaza ba don haka bari mu yi maza mu je mu datse hanya tun daga wannan lokacin aka san datse hanya to da annabi ya fahimci makircin munafukai da kafirai a haka sai ya ɓadda sau kawai sai ya bi kaga sokoto za shi kawai sai a ga yayi mariri kaga za a ɗauka ya tafi boci ya tafi maiduguri kenan in kuma mai duburi zai yi to in sha Allah ta'ala sai ku tarar da shi a hanyar bici malam duba bambanci duba ɓadda sau sai ya fita ya yi nisa sai ya ce wa dawakinsa da raƙumansa da abokanan tafiya mu yi kwana sai a yi kwana a cikin daji sai a sake kewaye sai a dawo sai dai put a ji su a wuri kaza ana tsammanin su a wuri kaza sai a ji sun bulla wuri kaza irin wannan hikima shine musulmi musulmi ya kamata ya zama yana amfani da kwakwalwarsa wajen kaucewa fitina wajen kaucewa abokin gaba lokacin da wani ya sa ka a gaba yana neman ya illata ka lokacin da wani ya dame ka to ɓoye samu yadda za ka iya kaucewa duk sharrinsa wannan shine islam din shine iman din shine hikima shine basira musulunci bai ce mutum ya zama wawa ba gau baka da sirri abinda zaka yi kowa ya san me ma zaka yi ba a yin haka ai in gabar zaka yi a ga tuntunin kana yamma kaga duk matsiyata makiya za su kai maka farmaki a yamma tun da an ji ka tafi yamma ashe ba yamman kake nufi ka ɓadda sau ne musulunci ya yarda da ka ruga da gudu gudu gudu gudu an bi ka an kusa iso ka sai ka taka birki sai ka canja sai ka yi wa dama wanda yake bin ka shi kuma sai ta gudu sai ya tsallake ka zubar da shi ku ɗauki wannan ku ɗora shi a cikin duk abin da mutum zai yi kuma wallahi wannan rayuwar da kuke gani sai an yi haka dole sai an canja sau dole sai an ɓadda sau wani abun dole sai an ɓoye shi yau wannan duniya ba ta da sirri in ka fito da me kake da shi ko me kake niyya yanzu wani zai karya ka ɓoye manufarka sai lokacin yayi ka bayyana ajiye ƙarfinka nuna cewa kai mai rauni ne yi kwance-kwance ka yi tafiya a sunkuye ba komai in ka je gaba lokacin da za ka ɗaga sai ka ɗaga amma yanzu yanzu baka kai ba a dukiya ka ce yanzu za ka tashi ka ce kai ma mai dukiya ne yanzu yanzu a mulki baka kai ba ka ce kai ma yanzu za ka fara bayyana sarauta wai wani yaro ne wai ɗan ƙaramin yaro ba bai kai ya kawo ba ɗan jariri daga ɗagawa wai wai shi ma sarki ne har ya fara naɗewa kan kujerar haka ɗan ƙarami ba an fara koya masa ya ɗora ƙafa ɗaya akan ɗaya ana ɗaura mai rawani tun yanzu a'a musamman a wannan duniyar ba sai na muku dogon sharhi ba a cikin sunnar annabi akwai abubuwa da yawa na ɗaukan ilimi kuma duk mai gaggawa a cikin lamarinsa to baya karko ko ilimi ne na addini ko na zamani ku rubuta ku aji duk wanda inemi a yanzu yanzu a alfijirinsa yanzu yanzu wai shi sai ya yi a'a sai ka kunyata za ka zo ka yi ƙoƙarin ka yi ɗin kai ta yi kai ta yi kuma a ƙi a gane kana yi saboda lokacin ka aibe ba wataƙila 'yan wannan zamanin ba su za ka ci kasuwar a kansu ba sai sun mutu sun tafi wataƙila a yanzu akwai wanda sun sha gabanka dole ka haƙura ka bar musu su yi zamaninsu kai kuma naka yana zuwa idan ka yi haƙuri in ba ka yi haƙuri ba duk ruwan da ya kasa haƙura a cikin tukunya ya sha zafin wuta ya ta tabarfasa ya ta tabarfasa zai fito waje ya zo ya fada cikin gaushi su je su yi ta rikici da shi da gaushin wuta ya zama toka to haka kai ma in ka shiga ilimi musamman karatun addini duk ɗalibin ilimin da ya gaggawa ya ce yanzu zai ƙoƙarin fito da kanshi a'a akwai kan in ya fito buge shi ake akwai kan da in ya fito ba zai koma ba zai lalace ne a haka da aka abi a hankali a sannu rayuwa tana buƙatar takatsantsan neman dukiya yana buƙatar takatsantsan neman mulki yana buƙatar takatsantsan haka neman matsayi yana buƙatar takatsantsan wanda ya bi a hankali insha Allah zamani zai kawo shi ya ɗaga shi yana ja baya kuma zamani yana ɗaga shi man ista'jala bi shay'in qabla awanihi uqiba bihi irmanihi inji malaman usul duk wanda ya gaggauto wani abu kafin lokacin abin ya faru to ai mai ukuba a hana shi wannan abu duk wanda ya kashe ubansa kafin uban ya mutu saboda tsabar gaggawan ya ci gadon uban shi sai ya je ya harbe uban ya kashe dan ai maza maza a raba gado ya ci to wannan mutumin haramun ne ya ci gadon uban shi duk wanda matarsa tana da kuɗi ya so ya kashe ta saboda ya ci gadon ta matuƙar ya bayyana cewa shi ya kashe ta to baya cikin maciya gadanta minista ajala bi shay'in qabla awanihi uqiba bi firmanihi duk wanda ya kokarin ya kone a lokacin tafasarsa to ba da shi za a wanke tukunya ba ya gama zubewa tun a hanya Allah ya sa kuna fahimta kuma kuna ganewa yace manzon Allah yana badda sau yace hatta kanat tilkal ghazwa har wannan yaki wannan hatta din lil ghaya ne har sai da annabi ya tauriya a wannan yaki da ake faɗa na tabuka fa gazaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi harin shadid abu ya bamu labarin annabi ya yi wannan yaki a cikin lokacin tsananin zafin rana wato zafin ranan da ana jin tsoron mutum in ya shiga zai iya halaka amma ka duba malam annabi ya tafi yakin tabuka ana cikin bala'in tsananin zafin rana wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan manzon Allah ya tafiya ya fuskanci tafiya mai tsawo wa mafazan wato farfajiya wacce take mai tsawo ba'id mai nisa mafaz wato kamar sahara bariya tsawila fili ne tarwal a cikin sahara shine mafazan wurin da ga tsawo ga faɗi ga ba bishiya ga ba ruwa shine mafaz daga faza ne akan ce fazar rajulu a idan halaka wasu na cewa faza naja a babin tafa'uli kenan kamar yadda ake ce da ladir wanda kunama ta harbe shi shine ladir sai a ce salim tsabar fata ake mai kai da kunama ta harbe ka a ce da kai salim kuma to amma ana yi ne don fata wastaqbala adadan kasiran manzon Allah ya fuskanci abokanan gaba makiya kasiran masu masu yawa dan a gaya muku tabukan nan an yi shiri wastaqbala fuskanta kenan fajalla lil muslimina amrahum ko fajala ko bi takhfifil lami ko fajalla ko fajala duk ana fada a larabci daga jaliyu ne abin da ya fito fili sai ya bayyana ga musulmai al'amarinsu wato sai ya bayyana tauriyar da annabi ya yi ɓadda hanyar da annabi ya yi sai ya bayyana ashe ba inda suke tsammani bacan annabi ya tafi ba liyata ahabu uhbata ghazwihim annabi ya yi musu haka ne don su kimtsa irin kimtsin yakin da za su je su fuskanta su tanadi abin da suke da bukata mimma ya tajuna ilaihi fi safarihim fa akhbarahum bi wajhihim alladhi yuridu annabi ya ba su labari yace to ga manufata ga inda nake so za mu tinkara tabuka za mu tafi da sai ku shirya za mu je mu fuskanci wato abokanan gaba sababin yakin tabuka manzon Allah ne ya samu labari rumawa kiristoci kenan sun shirya a sham sun haɗu a sham tare da sarki hirakal kiristoci a wannan shekara ta tara sun kimtsa da sarki hirakal a rum a sham kai su rumawa za su yaƙi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne manzan Allah ya ce to tun da sun shirya za su yaƙe mu har an je an sadu da sarki Hirakal to mu kuma mu shirya mu je tabuka mu datse hanya mu haɗu da su malam kaji maza ko shi annabi in ya samu labari an shirya za a masa to kimtsawa yake ya tari rikicin ba wai zama zai yi a gida sai an an masa kisan mummuke ba idan ka ji wani yana shirin zai gutsire ka zai sare ka to kafin ya sare ka ya kamata ka nemi itace mai kyau idan ya zo da takwabinsa in ya saro bai san kana da takwabi ba sai dai sai ka jefa masa ka sai kaf sai ya buge ya bugi itacen ya karya takwabinsa bayani ne nake maka hannunka mai sanda ne nake maka don ka gane yayin da wani yake shirin zai tsugunar da kai to kafin ya tsugunar da kai ka samu kai wani shiri mai kyau da zaka fasa gwiwoyinsa tukunna shi din ya fara tsugunawa sai ya taho ya tunkare ka sai dai ji shi a kar shi ma fa bayani nake maka bayani ne mai faɗi duk inda wani ya sa ka a gaba zai illata ka yi ƙoƙari ka ba wa kanka kariya idan ya shirya maka makirci dare da rana yana ƙulla sai ya kwantar da kai to yi ƙoƙari ka gaya za ka iya ba wa kanka kariya sannan ya za ka yi mai farmaki ai dai yaƙi idan ya zo sai dai a kawo maka farmaki kana kare kanka ne ai akwai matsala ai ai ya kamata a ce ka je matsayin da kai kake kai farmaki kai kake kai hari amma ba wai sai a zo a kawo ma mutum annabi da ya ji labari wasu sun shirya za su zo su buge shi a madina sai ce to zama bai kama mu ku haɗu mu tafi mu je mu haɗu da su a can dan a gaya musu mu maza ne ba mata bane ba kai malam kana karin tarihin manzon Allah zaka ga jarinta malam shi yasa aka ce kana ashja'an nas yafi kowa jarinta sallallahu alaihi wa sallam da aka yi ce maza maza a shirya a tafi wal muslimu na ma'a rasulullahi sallallahu alaihi sallama kasir a wannan lokacin jimla ce haliya wannan musulmi tare da manzon Allah suna da yawa dan a lissafi aka ce malam kasan sun kai mutum na dubu talatin dubu talatin wani yaƙi fa mutum sha biyar yake tura wani yaƙi mutum ɗari a nan a yaƙin tabuka malam shi yasa malam ya ce adadin kasir musulmin da suka tafi yaƙin tabuka mutum dubu talatin abi zura a riwayarsa cewa mutum dubu saba'in daga dubu talatin har an kai mame dubu dubu saba'in wasu suka ce dubu arba'in wadda suka ce saba'in an irga da attabe da almatbo da su da wanda suka bi su da dabbobinsu da komai ma gaba daya wala ya jima'uhum kitabun hafiz babu wani littafi mai kiyaye lissafi da zai iya ididdige maka adadin musulmi a wannan lokacin wannan fa duk dubu saba'in dubu arba'in dubu talatin wannan kirdado ne ake yi amma suna da yawa yuridu bi zalika ad-diwan mai riwaya yana nufin babu wani diwani wani abin rubutu da za a iya rubuta adadin musulmin da suka je yakin tabuka qala ka abu فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به أي مالا duk wanda bai je yakin nan ba zai yi zaton cewa gaskiya ba za a iya ma gane bai je ba to malam jama'a dubu saba'in ko dubu arba'in ya za a gane dan kai kadai baka je ba da haka kawai mutum yana ga in bai je wannan yakin ba ko da bai je ba ma annabi ma bai zai gane bai je ba dan zai iya bata a cikin rubuce ya rasulullah ai muna cikin mutane yaki ma lam yanzil fihi wahyin min Allah matukar Allah bai saukar da wahayi daga Allah ba wa kaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tilka al-ghazwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wannan yaki hina tabati simar lokacin da 'ya'yan itace suka nuna shine tabat ainat wa nadijat 'ya'yan itace sun nuna ka san me jarrabawa a lokacin da ya kamata a ce suna gida su je daji su ɗebo 'ya'yan mangwaro su ɗebo 'ya'yan kashu su ciro gwanda su ciro dukkan kayan amfani annabi ya ce ku fita ku bar wannan abu mu tafi yaƙi in baka gane ba lokacin da ake more ɗan itace kenan ko kuma an tura ku tafi yaƙi sannan wa zilal a lokacin kuma inuwa tana da daɗi ga zafin rana saboda kuma in an yi inuwa da zafin rana tana da daɗi ƙwarai da gaske الظلال جمع لنا ظل يتي فأنا إليها أسأر يتي ني wannan inuwar da wannan ɗan itacen nan nake karkata as'aru amilu as-sa'aru bil aini a larabci al-mailu fatajahhaz rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimuna ma manzo Allah ya shirya tare da musulmai a tare da shi وطفقت أن أغدو لكي أتجهز معه نيتجي علينا كمان إشريا كرمة طفقة واتو شراء كنا ني كمر إن شقا إن جي أتفياك إن ندني أما إنا فأرجي سي إن داو جدا ولم أقضي شيئا من يكوم يبا ما نزوج سنا ما يكون غبكم بايا إن جيني كوكان نجي إن جيني كوكان نجي سيافة سيداو wa aqulu fi nafsi ina fada a raina ana qadirun ala zalika idza aratu ni fa ina da iko fa in naga dama zuwa yakin nan falam azal falam yazal rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko falam yazal yatamada bi hatta istamarra nasu a istamarra bin nas aljidd haka din bai gushe ba yana ta kaiwa da komowa a kaina har sai da mutane masha Allah suka yi ta ijtihadi sun yi tafiya sun yi ijtihadi wajen tafiyar su ina ina gida fa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ghadiyan wal muslimuna ma'ahu manzo Allah ya wayi gari zai tafi tare da musulmi walam aqdi min jihazi shay'an ni fa ban shirya komai ba na gaba sun yi gaba annabi ya shirya da musulmi duka za a tafi amma ni fa ka abu ina nan ina zaune a gida haka kurin na rasa wani dalili ya hana ni in je ni ban yi komai ba a shirina ya ce ثم غدوت sannan sai na tafi da safe farja'atu na dawo walam aqdi shay'an ban yi komai ba ban shirya komai falam yazal yatamada bi hatta asra'u hakan bai gushe ba yana ta ainihin wato shudewa da ni har sai da tafiya ta yi tafiya shara'u wa tafarat al-ghazw suka kama tafiya har sun yi nisa taqaddama al-ghuza al-ghazw ana nufin ghuza mayaka sun yi gaba kalmar al-faritu da al-faratu ana nufin al-mutaqaddim wanda i gabace ka jam'in sa afrad fahamamtu an artahila fa udrikahum na himmantu in dora sirji akan dabba ta dan in je in rike su fa ya laitani fa'altu ina ma na aikata haka din amma ina thumma lam yuqaddar zalika li ba a kaddarta mun in tafi din ba fa tafiqtu tafiqtu na ga muku shara'atu kenan sai nayi tayi idza kharajtu sai naji idan kharajtu idan na fita fil nasi cikin mutane a garin Madina waɗanda ba su je ba ba da khurujin sallam bayan manzon Allah ya fita ya ni bakin ciki sai in lullube ni a'a to me yasa baka fita ba ya ka abu Allah arali uswa ni ba da wasu abokane a garin nan duk maza sun tafi an bar mata da munafikai da marasa lafiya illa rajul musan a alaihi fin nifaq ba wanda nake gani a garin Madina sai wanda ya dulmuya shine magmusan wato mat'unan ko abin suka ko wanda ya tsunduma wulakantacce a cikin munafurci sai munafukai kawai dama in an tafi yaƙi malam an dawo gari ai an tafi yaƙi to wanda zaka gan sun zauna a gari ko dai munafuki ko tsoho ko tsohuwa ko yara ƙanana amma duk wani namiji lafiyayye ya tafi yaƙi ka'abu ya ce gani lafiyayye ina sahabi sai in fito gari in gaba da abokin zama in ba munafiki ba kai aw rajulan mimman azara Allah min adh-dhu'afai ko kuma in ga mutum da wanda Allah ya mai uzuri cikin masu rauni walam yazkurni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta balaga tabuka yace akai ta tafiya annabi bai sake tino ni ba har sai da aka je filin yakin tabuka فقال وهو جالس في القوم بتبوك annabi yana zaune a cikin mutane an gama shan wahalar tafiya a tabuka kawai sai annabi sai Allah ya ce ya cino ka abu ma fa'ala ka abu bin malik annabi ya ce ina ka abu dan malik malan ka ji wahayi aka mai anan za mu dakata saboda ƙurewar lokaci insha Allah in mun zo sati mai zuwa za mu ji abin da ya faru da annabi ya nemi ka'abu daga nan ka'abu ya fara shiga cikin tashin hankali abin da na faɗan daidai Allah shi ba mu lada wanda na yi kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya mana afuwarsa wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh